بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu dama haɗewa a wannan masallaci na as-sahaba wannan yammaci na al-khamis dake 13 ga watan Rabi'in al-awwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara ta 1445 wanda yau majalisi ne na aqida inda muke karanta littafin alƙaulus sadid fi maqasidit tauhid a yau zamu tashi babi na 32 qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu qaulillahi ta'ala wa 'ala allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin babi na 32 inda malam Allah ji kanshi da rahama yake cewa da faɗar Allah maɗaukakin sarki wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'mini ga Allah ne maɗaukakin sarki za ku dogara inda gaske ku masu imani ne in kun kasance kuna da imani wannan yana nuna cewa tawakkuli ibada ce tunda ko ibada ce haƙƙi ne na Allah subhanahu wataala shi kadai ba a tara shi da wani shi cikin haƙƙin bauta dogaro ga wani wanda ba Allah ba irin dogaro ga Allah madaukakin sarki shirka tunda kaga nan Allah madaukakin sarki ya alakanta tawakkali da imani kenan tawakkali yana samuwa ne in akwai imani wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin ga Allah ne shi kadai ya kamata ku dogara ku rike shi abin dogaranku in kuna da imani in kun kasance masu imani wa qawlihi innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum da fadar Allah madaukakin sarki innamal mu'minun kusan kadai cewa masu imani na gaske alladina idza dhukira Allah sune waɗanda idan aka ambaci Allah madaukakin sarki wajilat qulubuhum sai zakatansu su firgita su tsorata wa ala rabbihim yatawakkalun sannan ga ubangijin su ne suke dogaro ba sa dogaro ga kowa sai Allah shi kaɗai madaukakin sarki wannan ma aya dalili da ke nuna cewa dogaro ga Allah ibada ce da ba a sarrafa ta zuwa ga wani sai ga Allah shi kaɗai subhanahu wa ta'ala. Wa ƙaunihi ya ayyuhan nabiyu hasbuka Allahu wa manitta ba'aka minal mu'minin. Da faɗar Allah maɗaukakin sarki ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi mai girma hasbuka Allahu, Allah ya isar maka, Allah ya ishe ka aika fi ka Allahu. wa manitta ba'aka minal mu'minin haka Allah madaukakin sarki ya isar ma wanda suka bi ka daga cikin masu imani Allah ya isar maka kai wannan manzo kuma ya isar maka ko ya isar ma wanda suka yi imani daga cikin wanda suka bi ka Allah ya wadace ku kuma ya ishe ku matuƙa kun dogara ga shi wa qawlihi da fadar Allah madaukakin sarki wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah madaukakin sarki fa huwa hasbuhu to Allah madaukakin sarki zai kasance masa abin isarwa Allah ya ishe ya ishe sa zai kare sa zai kuma biya masa bukatunsa kaga wannan ayoyi gaba ɗayan su suna nuna girma na yin tawakkali ga Allah maɗaukakin sarki da kasancewa shi tawakkali bauta ce ibada ce da ba a yi ma kowa ita sai Allah shi kadai maɗaukakin sarki wa an ibn abbas qala hasbuna Allah wa ni'mal wakil qalaha ibrahim alayhi salam hina ulqiya fi an-nar وقالها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا رواه البخاري والنسائي حديث يازولك عبد الله بن عباس ألا يردد شيء قال يتي قال حسبنا الله ونعم الوكيل Abdullahi ɗan Abbas ya ce, Lafazin hasbunallahu wa ni'mal wakil, ƙala ha Ibrahimu salam hina ulqiya finna. Wannan kalma annabi Ibrahim tsira da mace Allah su tabbata a gare shi ya faɗe ta lokacin da aka jefa sa a wuta. Lokacin da ya kakkarya gumakan masu botar gumaka, ya rataya gatarin akan babban gumkin da masu bautar gumaka suka tai suka dawo sai suka ga wannan aika-aikan da ya faru akan gumakansu qalu man fa'ala hadha bi alihatina wani ne aikata wannan aika-aikan akan allolinmu ya kai annabi ibrahim wani ne aikata ka akan allolinmu mutane suka ce sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim aka zo da annabi ibrahim akan gaban mutane gaba daya dan su ba da shaida akan cewa wai shi wannan aika aikan ko ba shi ba a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim shin annabi ibrahim kai ne ka aikata wannan aika-aikan da allolinmu kai ne ka kakkarya su sai ce bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqu sai ce musu ai babban nan nasu babban allan daga cikin su shine kakkare kananan allolin yadda za ku ku fahimci hakan ku tambayi kananan allolin nan in suna magana za su ba ku labari kaga yana sai amfani da kwakwalansu ya nuna musu abin nan da suka rika Allah abin bauta kuma bayan Allah bai iya yi magana ba ma bale ba da labarin mai ke faruwa gare shi to in ko ya kasance ajizi ne da'ifi ne da bai iya ba kan shi kariya ko ya gayi wanda ya masa illa kaga bai cancanta abota masa suka ce ai ka san ba su magana ka san ba su magana ƙarshe dai suka taru akan cewa a ƙone shi ƙalu harre ƙoho wansuru alihatakum in kuntum fa'ili ku ƙona sa ku taimaki allolinku in ba lalacewa ta banu adam ba da kafirce ma Allah maɗaukakin sarki yaushe bawa zai taimaka ma Allah yaushe abin bautarka zai kasawa har a walakanta shi ya zama to kai ne zaka taimakonsa ba wai shi bane zai taimakonka a lokacin suka haƙa rami suka hura wuta mai yawa a ciki sai suka jefa shi sakamakon abin da ya da allolinsu suna jefa shi me ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakil yana faɗar wannan kalma sai Allah ya tsamar da shi daga wannan kuncin da ya samu kanshi a kai daga wannan jarrabawar da ta faru a gare shi daga wannan musibar da ya auka a cikinta Allah ya ce kunna ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim muka ce da wutar kasance bardan mai sanyi sannan wa salaman da aminci akan annabi ibrahim Allah ya sanya wuta ta kasance ga wuta har wuta tana ci amma sai ta kasance maimakon ta ba da zafi sai ta ba da mi sanyi akasin abin da aka saba sani wuta tana ba da in ba Allah ba wake yin haka babu babu shi yasa duk ma'abuta tauhidi da suka rike Allah shi kadai abun bauta ba su yarda a hada Allah da wani ba daga cikin bayansa a bauta masa to zaka ga kullun suna tare da taimakon Allah e jarrabawa za ta zo guguwar tashin hankali da kura da fitina za ta ali masu bautar waliye da shehunne da wasu wanda suke ba su matsayi na Allah za su tada kai baya su tada mai fitina wataƙila a kai sa ƙara wataƙila a kai shi nan ko a ci a tsaye da masallacinsa da makamantan haka amma daga ƙarshe da shi zai ci nasara su kuma za su taɓewa abinda ake so da shi kawai haƙuri da cikakken dogaro ga Allah shi kaɗai maɗaukakin sarki kamar yadda ya tsamar da annabi ibrahim saboda mai Allah ya tsamar da shi kare tauhidi da yaɗa tauhidi da ya shirka da mushirkai ƙarshe suka so su yi kaidi da shi sai Allah ya tsamar da shi su kuma suka tafi bayan Allah ya ce ta kasance mai sanyi sai Allah ya ce kuma ta kasance mai aminci daga ɗabi'ance ne babu aminci cikin wuta ko akwai babu amma sai Allah ya mayar da ita mai sanyi sannan wurin aminci inda idan ka je za ka amuntu a cikin wuta ke irin wannan ababi Allah yana yin su so da dama don ya nuna ma mutane da halittunsa cika ta ƙudurarsa da cika ikonsa su ba wuta kamar yadda yi da mahaifiyar annabi musa lokacin da ta aibe shi yana jinjiri ga shi kuma fir'auna yana yanka jarirai kuma ba a haife sa ba sai shekar da ake yanka jarumai makadi ba Allah da ya ce mata in kina jin tsoro kenan ga ɗanta ya halaka menene mafita fa'alƙihi filiyan jefa shi cikin teku kenan teku zai kasance mishi mi aminci a gada Allah nuna maka cika ikonsa inda ake halaka sai ya mai da shi mi aminci aka ce fa'alƙihi fil yammi jefa su a cikin wannan kogin wala ta hafi wala ta kada ki ji tsoron wani abu zai same sa sannan karki bakin cikin rabuwa da shi ina raduhu ilaiki wa ja'iruhu minal mursali za mu mayar miki da ɗan naki kuma bugu da ƙari akan mayar miki da shi a faranta miki zuciya da ganinsa kuma za a maida sa daga cikin manzannin Allah haka ko ta ɗauke shi ta jefa su a cikin wannan tekun bayan ya shiga teku inda ya kamata ya hallaka sai zamanto aminci a gare sa bayan haka rundunar fir'auna ta tsince shi aka kai shi gidan mai neman shi don ya yanka sa kuma fin nihaya sai ya rene sa wake yin haka sai Allah kawai ka kai cikakken tawakkali ga Allah aka kai shi gidan fir'auna me ya kamata fir'auna yi ya yanka matar shi na ganin wannan yaro sai ta ce qurratu aynul li walak abun farin ciki na ni matarka da kai din ma kai din ma fir'auna wannan yaro abun farin ciki kai la taqtuluhu kada ka kashe shi asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada haka ko aka rene shi gidan Fir'aun aka yi ta zuwa da mashaya da za su ba shi nono yake karban nonon kowa sai nonon mahaifiyarsa alkawarin da Allah ya ma'uwarsa ya cika aka kawo mahaifiyarsa ta shayar da shi aka biya ta kaga ya fidda ya cika mata alkawarin ta da ya mata na cewa kar ta ji tsoro inna radduhu ilayki to haka al'amarin Allah yake in dai ka kadaita shi da tauhidi ka nisanci shirka ka nisanci miyagun ayyuka to Allah zai amintar da kai a inda baka tsammanin zaka samu aminci inda kake firgita da kake ganin nan ne mahallaka sai Allah ya tsamar da kai sai sa wurin ne kasance shine amintuwarka kai dai kai tawakkali ga Allah subhanahu wataala annabi ibrahim ana jefa sa cikin wannan wutar sai ce hasbunallahu wa ni'mal wakil sai Allah ya tsamar da shi wa qalaha muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hina qalu la inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan kalma lokacin da aka ce da shi tabbat mutanen nan fa qad jama'u lakum sun ƙara tattaruwa akan ku za su dawo su yaƙe ku su karkashe ku dan haka fakhshawhum ku ji tsoron haduwar su haka da aka gaya musu maimakon ya sa su yi rauni jiya fa aka yi gogormai aka gwabza tsakanin su da arna aka kashe na kashe wasu kai shahada daga cikin musulmi wasu kuma da raunin su wasan daga cikin sahabban annabi ba su iya tafiya a wannan daren har sahiyar da za a koma wurin yaki ba su iya tafiya duk da haka kuma aka ce ku tashi a koma a tai jihadi haka suka tashi da rauninsu jini bai yi da bushewa a jikinsu ba ana kama su wasu daga cikinsu ana tafiya da su amma aka ce musu ga kafiran can sun yi tanadi a kanku za su zo su karar da ku ku ji tsoronsu fazadahum imana hakan da aka gaya musu sai dada musu imani suka ce hasbunallah wa ni'mal wakil Allah ya ishe mu madalan wakili idan ya kasance shine Allah madaukakin sarki sai Allah ya tsamar da su sai kasance ba ayyaki suka amuntu suka samu ladan Allah kuma imanin su ya dadu yana in kun yi tawakkali ga Allah ku rike shi shi kadai maɗaukakin sarki wanda ya ishe ku zai kare ku zai biya muku bukatunku to za ku dace da haka rawahul bukhari imam bukhari ya rawaito wannan hadisi wan nasa'i da imam an-nasa'i fihi masail malaci a cikin wannan babin akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko anna tawakkula min al-fara'id lalle shi tawakkali yana daga cikin fara'id ababen da suke farlai ka dogara ga Allah madaukakin sarki athaniya mas'ala ta biyu annahu min shurutil iman lalle shi tawakkali yana daga cikin sharadin imani imani ba zai cika ba sai in akwai me tawakkali imani ba zai zauna ba sai akwai me tawakkali ga Allah subhanahu wataala shi kadai kun ba a dogaro ga kowa sai gawa eh sai Allah shi kadai da wannan zaka gano wannan waƙar da take yaduwa cewa kuskure ne kuma ta yi muni ta wata mawaƙi da ban san kowa ce cewa amma za ka shi tana abin dogaro na muhammadu abin dogaro na muhammadu waye abin dogaro allah nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma yana yin dogaro ga wane ne ga allah kenan ba za a yi dogaro da annabi muhammad ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam الثالثة مسألة أكو تفسير آية الأنفال منج تفسير آية تكيشكين سورة الأنفال الرابعة مسألة تهدو تفسير آية تفسير الآية في آخرها سنة منج تفسير آية تكرشن سورة الأنفال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين الخامسة مسألة تبير تفسير آية الطلاق من جي فسر آية ننتجكين سورة الطلاق السادسة مسألة تشد عظم شأن هذه الكلمة جرما شأن ونن كلمة وتكلمة كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل تنادى جرما قسك سورة إتاتي الله يتآمد النبي إبراهيم سنكم يتآمد النبي محمد وشيد صحبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنها قول, إبرا... وأنها قول إبراهيم عليه السلام kuma wannan kalma tabbat magana annabi ibrahim ce tsira da mace Allah sabbat a gare shi wa muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi shada'id da annabi Muhammad tsira da mace Allah sabbata a gare shi fi shada'id yayin da aka shiga cikin tsanani da kunci da takura da kuma damuwa shi yasa kenan wannan kalmar mutun ya rike ta ya dinga maimaita ta idan ya shiga tsanani ko kunci Allah zai tsamar da shi hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel da abin da ya tunkaro ka na damuwa da kunci da tashi hankali da kake ganin ya gagare ka ba za ka iya ci masa ba sai ka riki wannan kalmar sai Allah ya wadatar da ka hasbunallahu wa ni'mal wakeel wannan shine karshen wannan babu sai babi na 33 قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أكو شريح كناكو إيه باب شكو شكنامو باب هذا ني أكو شريح كناكو bar mu karanta sharhi ko sai sharhi na Abdurrahman ibn Nasir Sa'idi kenan ko na babin da ya gabata babu qaulillahi ta'ala wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin mala yace at-tawakkulu 'ala Allahi min a'zami wajibati at-tauhid wal iman sani dogaro ga Allah madaukakin sarki yana daga cikin mafi girman wajibai na tauhidi da imani وبحسب قوة وبحسب قوة توكل العبد على الله يقوى إيمانه gwalgwadon ƙarfin tawakkalin bawa ga Allah maɗaukakin sarki imanin sai kan samu ƙarfi kenan gwalgwadon tawakkulinka da cikarsa ga Allah maɗaukakin sarki hakan sai ya sa ka samu ƙarfin imani wa yatimmu tauhidu sannan kuma tauhidin mutum ya cika wal abdul mutarru ila tawakkuli ala Allah والاستعانة, والاستعانة به في كل ما يريد فعله أو تركه من أمور دينه ودنياه كما للي شباوة مضطر إلى التوكل على الله mai bukatuwa ce bukatuwa ta cilas ta dole zuwa ga dogaro ga Allah madaukakin sarki wal isti'anati bihi da neman taimakon sa fi kulli ma yuridu fi'luhu wa tarku cikin dukkan abinda ma yuridu fi'lahu wa tarkahu cikin dukkan abin da yake son aikata sa ko baris min umuri dinihi wa duniyahu daga cikin al'amuran addininsa da kuma al'amuran duniyarsa wajibi ne dole ne zai buƙaci tawakkali ga Allah da neman taimakon Allah akan haka a ibadarka dole ka nemi taimakon Allah da taimakonsa ne zaka samu damar bauta masa zaka nace akan bautarsa kuma zaka dage akan yin haka shi yasa kullun a sallah kake cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bauta sannan gare ka kadai muke neman taimako dan in baka taimaka mana ba ba za mu samu damar bauta maka ina fata mun gane wa haqiqatu tawakkul 'ala Allah haqiqanin tawakkali ga Allah madaukakin sarki an ya'lama al-'abdu anna al-amra kulluhu lillahi أن الأمر والله لله باوا يسنشوا الأمر دكان سنة الله وأنه ما شاء الله كان وما يسنشوا أبند الله يسوشيني زي كسنشي وما لم يشاء لم يكن أبند ألم بيسوب بزي كسنشيبا وأنه هو النافع الضار وما يسنشوا للي ألا شيني مي أنفاني مي شوتروا المعطي المانع mai badawa mai hanawa wa annahu la haula wala quwwata illa billah kuma sani cewa babu wani ƙarfi ko dubara illa billahi sai da Allah nan shi kadai madaukakin sa haka ne ko fa ba'da hadha al-ilm bayan wannan ilimin da bawa ya kamata a ce ya sani ya atamidu bi qalbihi ala rabbih sannan ya dogara da zuciyar shi akan ubangijinsa ya dogara ga ubangijinsa fi jalbi masalihi dinihi wa duniya cikin neman jawo amfanin addininsa da duniyarsa wa fi daf'il madar kuma a cikin ije masa abin cuta wa yafiqu ghayata wa yafiqu ghayata al-wuthuq bi rabbih fi usul matlubihi sannan ya samu cikakken aminci mafi ƙwarewa aminci game da ubangijin shi a cikin samun ababen da yake nema wa huwa ma'a hadha bazi wa ma'a wa huwa ma'a hadha bazilun juhdahu fi fi'l al-asbab an-nafi'a duk da hakan ya dinga kokarin zuba kokarinsa cikin aikata dukkan wasu sababba masu amfani ina fatan mun gane kenan daga nan zaka gane cewa tawakkali bai kore a cikin neman sababi bai kore mi tawakkali neman sababi bai kore tawakkali kuma ba tawakkali bane ka kirkwa sababi ba tawakkali bane ba ka kirkwa sababi a ce tashi ka nema ka ci mun dogara ga Allah a tashi ka nema ka riƙi sababi sannan ka yi mi ka yi tawakkali malam ya kashe mu ka rufe motanka a matsayinka na malami kana jin tsoron barayi a rufe kele sannan ka yi mi ka dogara ga Allah ina fatan mun gane wasu dan izgiri ko kuma wasu wasa suke su ce yaya naga kai ma malam kana rufe mashin kinka ana ɗaukar motan malamai ne to dama motan malam an rubuta sunan malam basan shi eh ana ɗauka ma ai sun san ana ɗauka to ba wai kasawa bace ba ko ko rishin tawakkali ke sa a dar mai moto wani balarabe ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da raƙumansa sai ce in ɗarma raƙumin nawa ko kuwa in yi tawakali sai annabi ya ce mishi a aƙil wa tawakal ɗarme sa sai ke tawakali ɗarme sa sai ke tawakali ka riƙe dukkanin wani sababin da zai sa ba zai gudu ba ko a rasa sa sannan ka dogara ga Allah ina fata mun gani eh amma ba ba kawai bane a ce tashi ba daka ci kai mu mun dogara da Allah nema yi kokari bi duk wasu hanyoyi da asbabu da za su sa ka samu sai ka dogara ga Allah bi duk wasu sababba da za su kare ka daga abkuwacin wata cuta ko wani abin da ke haka kama da haka sai ka dogara ga ga Allah ina fata mun gani yawwa ka gana na Maryam ma alaiha salam lokacin da ciwon naƙuda ya zo mata da ta zo aka ce ta jerun wata bishiya Allah bai ce kawai ta je ba ta dabino ta faɗo mata ko sai aka ce wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhla tusaqit alayki rutaban janiya riki wannan iccen girgiza shi sai ayan dabinan su yi sai su sauko idan kaga girgiza wannan sababi ne nami dabinan su sauko eh rikas sababi bai kore mi tawakkal ina fata mun gani yawa malace famata dama al'abdu a kowane lokaci idan bawa ya dawama ala hadal ilm akan wannan ilimi wa hadal i'timad akan wannan dogaro wa thiqa da aminci fa huwa almutawakkilu ala Allah to shine wanda ya dogaro ga Allah yana koda yaushe ya dimanta akan haka akan wannan ilimin da dogaro da amin da samun aminci to shine wanda ya dogara ga Allah haqiqatan bisa ga haqiqa kuma wal yubashshira bi kifayati Allah lahu wa wa'dihi lil mutawakkilin idan sifar shi ta kasance haka to yayi albishir da samun isuwa daga Allah Allah zai isar masa kuma yayi albishir da samun alƙawalin da Allah yayi ma wanda suka dogara gare shi zai samu isuwa ga Allah zai samu isuwar Allah Allah zai kasance shine hasbuhu kenan sannan kuma zai samu alkawalin da Allah ya yi ma wanda suka dogara da shi wa mata allaka zalika bi ghairi la fa huwa shirk a koda yaushe ya rataye hakan ga wani wanda ba Allah ba to wannan shirka ce wa man tawakkala ala ghairi Allah wa ta'allaka bihi wukila ilaihi wa khaba amalu malace duk wanda ya dogara ga wani wanda ba Allah ya ratayu gare shi to sai a barsa da wannan wanda ya rataye gare sa sannan duk wani burin shi zai roshe ba zai samu burin sa ba ba zai samu abin da yake nema ina ga wannan shine sharhi ko bar mu ba malik tayi saboda nawa babu sharhi sai babina 33 باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون باب فدر الله مدوكاكين سركي أفأمنوا مكر الله shin yanzu su za su amuntu akan makarin ubangiji da azabarsa fala ya'manu makarallahi illa alqaumul khasirun ai babu wasu wanda za su amuntuwa dangane da makarin Allah madaukakin sarki sai mutanen da yake alkhasiruna ne wanda suka tabe suka yi hasara wa qawlihi da fadar Allah madaukakin sarki wa man yaqnutu min rahmati rabbih illa ad-dallun ai babu wani wanda ke yanke tsammani game da rahmar ubangiji shi madaukakin sarki illa dhalun sai batattu wanda suka bace daga cikin mutane wa ali bin abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama su'ila anil kaba'ir fa qala ash-shirku billah wal ya'su min rauhillah wal amnu min makrillah hadisi daga abdullahi dan abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su'ila anil kaba'ir lalle manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi an tambaye shi dangane da al-kaba'ir manya manyan zunubai menene manya manyan zunubai fa qala sai annabi ya ce ashirku billah yin shirka da Allah madaukakin sarki yana daga cikin manya manyan zunubai waliyasu min rauhillah da yanke tsammani daga rahamar ubangiji da jin kansa da tausayinsa wal amnu min makrillah da kuma amuntuwa daga makar na ubangiji madaukakinsa amuntuwa da ukubarsa da azabarsa ko kuna ketare wannan haka ne wal qunutu min rahmatillah da yanke tsammani daga rahamar Ubangiji shi ma yana daga cikin manya-manyan zunubai waliya sumin rauhillah da kuma yanke tsammani game da rahamar Ubangiji da kuma jin kansa rawahu abdurrazzaq imamu abdurrazzaq shi ya rawaito wannan hadisi wannan babin yana koya mana minisanci amintuwa daga makarin ubangiji minisanci amintuwa daga makarin ubangiji saboda babu wanda zai amuntu daga makarin ubangiji sai mutanen da yake sun taɓe sun yi hasara wanda za mu zo cikin bayanin mu ji menene haka menene ke jawo amintuwa daga makarin ubangiji ko me ke jawo yanke tsammani daga rahamar Allah mu sani dai yanke tsammani daga rahamar ubangiji yana daga cikin manya-manyan zunubai sannan kuma amintuwa daga makarin ubangiji shi ma yana daga cikin manya-manyan laifi وعن ابن مسعود قال أكبر الكبائر الإشراك بالله ina ga ɗazumin cakula tsakankanin hadisan na guda biyu ba mumin ishara wa annabin mas'udin aka ruwa hadisi daga abdullahi dan mas'ud qala yace akbarul kaba'ir mafi girman manya manyan zunubai al ishraku billah yin shirka da Allah madaukakin sarki wal amnu min makrillah da amintuwa daga makarin ubangiji wal qunutu min rahmatillah da yanke tsammani daga jinkan ubangiji da rahmarsa wal ya'su min rauhillah haka kuma da yanke tsammani daga daga daga daga rahmar ubangiji rawahu abdurrazzaq imam abdurrazzaq ya rawaito wannan hadisi kaga da zaman cakuda tsakanin su kuma isnadin wannan hadisi sahihun ingantacce sai sharhi na malam ko ai akwai fihi masail fihi masail malai ce a cikin wannan babun akwai masaloli al'ula tafsiru ayatul a'raf mun san tafsirin na wannan aya ta suratul a'raf kenan ko sannan ta biyu الثانية مسألة تبيو تفسير آية الحجر sannan mun san tafsiri na aya da ta zo a cikin suratul hijr الثالثة مسألة تأكو شدة الوعيد لمن أمن من مكر الله من جسنن وعيدي tsananin wa'idi ga wanda ga mutunan da ya amuntu daga makarin Allah madaukakin sarki arabi'a mas'ala ta hudu shiddatul wa'idi fil qunuti mun ji tsananin wa'idi da azaba da aka tanada ga wanda yake yanke tsammani gaba daya ga wanda yake min yanke tsammani gaba daya sai sharhi na malam malam ya ce maqsudut tarjama annahu yajibu ala al-abdi an yakuna khaifan min Allah bayanin wannan tarjama ta wannan babu lalle ne yana wajaba ga dukkanin bawa ya kasance mai jin tsoron Allah madaukakin sarki rajiyan lahu rahiban rahiba ya kasance yana tsammani a wurin Allah yana kwaɗayen abin da ke wurin Allah sannan yana jin tsoron abin da ke wurin Allah yana kwaɗayen rahamarsa a lokaci guda kuma yana jin tsoron mai azabar Allah hakan shi zai sa ka gabawa ya tafi daidai tsoron Allahnsa sai ya gadar masa nisanta mai aikata zunubai kwaɗayen abin da ke wurin Allah na rahama sai ya sa masa mai aikata ayyukan alkhairi don ya cimma wannan gurin da yake da مالك إن نظر إلى ذنوبه وعدل الله وشدة عقابه خشي ربه وخافه idan bawa ya kalli zunubansa da irin laifuffukan da yake aikatawa sannan ya duba adalcin Allah da tsananin azabarsa sai ya ji tsoron Allah sai ya ji tsoron Allah ya kasance na cin basu ji tsoron Allah wa in nazara ila fadli fadlihi al'am idan ya yi dubi zuwa ga falalar Allah gamamma walhas da kuma falalarsa keɓantatta wa afuwihi shamil da afuwa ta Allah gamamma raja wa tama'a sai ya sa tsammani sai ya sa kuma kwaɗayin samu wannan raha ko? إن وفق لطاعة رجا من ربه تمام النعمة بقبولها إن وفق لطاعة إذن أكا مسا قمدكتر ورن أيكة وان أيكنا الخير نداء رجا سيسا سماني من ربه دقو بنجلسا تمام النعمة وقبولها شكوان النعمة تألا لكما كربا مسا وانا إبادة دي وخاف من ردها sai ji tsoron a mayar masa wannan ibadar da ya yi bi taksirihi fi haƙƙiha saboda sakakinsa da kuma kasa wasu a cikin haƙƙin wannan bauta sai fata an gani wa inubtiliya bi ma'asiya idan aka jarrabi bawa da sabo raja min rabbihi ko wa inubtiliya bi ma'siyatin رجا من ربه قب... رجا من ربه قبول توبته ومحوها idan aka jarrabe sa kuma da aikata sabo da laifi sai sa rai game da ubangijin saurin karɓar tubarsa da kuma yafe masa wannan laifin da ya aikata wa khashiya bi sababi dha'fi tawbati wal iltifati lidhanbi an yu'aq an yu'aqaba alaiha sai ya ji tsoro da sababin raunin tubarsa da kuma waiwayarsa zuwa aikata zanubai don kar a kama su akan wannan laifin da ya aikata kenan kaga duk lokacin da bawa Allah ya masa taufiki ya aikata aikin alkhairi na bauta da dangin ayyukan alkhairi sai ya sa tsammani game da ubangiji na cewa zai masa ni'ima ya karbi wannan ayyukan da yayi kuma yana jin tsoro a nan take kar Allah ya ki karɓa aikin nan saboda sakakinsa ko kuma kasawa shi na cika aikin nan yadda ake san shi to haka ake san bawa ya kasance ya aikata da'a ya aikata biyayya ya yi dangin aika alheri masu yawa sai sa ran cewa Allah zai karɓa masa ya cika ni'imarsa gare sai karɓi wannan ayyukansa kuma anan take na jin tsoron kar aje saboda sakakinsa da kuma rashin cika abinda ake so cika game da wannan bautar cewa Allah ba zai karba masa kenan yana sa rai kuma yana jin tsoro haka idan ya aikata laifi mai muni ya aikata wani zanubi sai ya sa ran cewa lalle Allah da na tuba ya karbi tubata kuma ya yafe mini wannan zanubin duk da abin da ke cikin zuciyarsa na rauni na tuba da kuma ƙara waiwaya wurin aikata zunubi yana sa ran dai Allah ba zai kama sa bai masa azaba akan wannan laifin da ya aikata haka sai taimaka ma bawa ya tafi daidai ina fata mun gane idan bawa ya riga ya sakankance kan cewa duk abin da yake Allah baya kallansa baya waiwayensa baya karba masa ba abin da zai masa sai azaba kaga wannan ya shiga cikin me yanke tsammanin rahamar ubangiji wanda abu ne mai muni babban laifi ko ya kasance idan yana ta ayyuka yana aiki alkhairi sai ga kawai lafiya launi an sha an tsira ma kawai haka sai sai ya fada cikin amuntuwa game da makarin ubangiji dole ka tsaya tsaka tsakiya kana sa rai kuma kana mi kana jinsu hakan sai sa ka tai kai seti da kyau kare zaman to mai yanke tsammani ne game da amar ubangiji da jin kansa kuma kar ka kasance mai mi mai sakankancewa ne kawai mun sha lafiya launi kawai ana ganin sallolinka guda biyar da kake da wani wani kawai lafiya launi hakan sai sa ka gafala har ka fada cikin rishijin tsoron la ka amuntu cewa kawai lahiya da wani da wannan ma babban zanibi ne malaci wa inda ni'ami wal yasari yarjullaha dawama a duk lokacin da ya samu ni'ima da saukin rayuwa to sai ya sa rai ga Allah na dawama wannan ni'ima wa ziyarata mina da dadi akan wannan ni'ima wa tawfiqa لشكرها كما الله يمشى قم دكترور قولي مون النئمة ويخشى بإخلاله بالشكر من سلبها sannan a lokaci guda kuma yana jin tsoron a samu wani halali na rashin godiya akan wannan ni'ima da zai sa a karbe wannan ni'ima wa inda al-makarihi wal masa'ibi a kuma lokacin a wurin ai abubuwa na kyama na ki da musibu yarjullaha dafa'aha yana tsammanin Allah ya ije masa wannan abu wa yantadhiru al-faraja bihalliha kuma yana jiran a samu budi da faraji daga Allah na warware wannan damuwar wa yarju aidan an yusibahu Allah alaiha hina yaqum bi wazifati sabr sannan yana tsammani har yanzu cewa Allah zai bashi lada akan wannan abin da ya same sa sannan ya tashi tsaye wurin aikata hakuri wa yaksha min ijtima'il musibataini yana jin tsoron haɗuwan musibu kuma guda biyu fawata al'ajirin mahabub yana jin tsoron rashin ya rasa lada ga masoyi wa hasul al'amrin makaro kuma yana jin tsoron abu ko al'amari abin ƙi idan lam yi wafak lilƙiyama bisabarin wajib idan ba a datar da shi ba wurin tsayuwa na aikata haƙuri na wajibi kenan kullun samu kashi tsakankanin ababa fal mu'minul muwahhid malace mu'mini al muwahhid mai kadaita Allah fi kulli ahwalihi zaka same shi a dukkanin halayensa mulazimun lil khawfi war raja ya lazamci tsoro kuma ya lazamci tsarai binnan san lazamci duk wani mu'mini mai kadaita Allah in dai da gaske kai mu'mini ne kuma mai kadaita Allah ne dole waɗannan ababe su lazimce ka kullum kana tare da su kana sarar rahama sannan kana jin tsoron azaba kare zaman to kai kullum rahamar Allah kake dibi idan kana kallon rahamar Allah kullun hakan sai sa ka rika ganin laifi ma ba wani abu ne wani a kiyaye a nisanci kada-kada da sai ce haba inna laha ghafurur rahim Allah mai rahama ne gashi mai yawan gafara a nisanci shan giya a nisanci abubuwa haba kar ku matsa mana Allah nan ho mai rahama ne mai jinka ya mance da cewa shadidul iqab mai tsananin kamu ne mai tsananin azaba ne in yana da hankali sai ya hada guda biyu ya rika hangen cewa mai rahama ne kuma anan ta yake rika ganin cewa mai mai tsananin azaba ne in yana tunanin rahamar Allah sai ya sa rai in yana hangen azabar Allah sai ya dinga jin tsoro kuma kare kasance shi kullun tsoro ne anya ko ababan nan ku muna da sa'a ko kai da wuya fa al'amarin nan da kyatsin muna da sa'a hakan sai yasa ya yanke tsammani daga rahmar ubangiji kenan ababan nan guda biyu su lazumce ka in dai kai mumuni ne mai kada ta Allah shi kadai madaukakin sarki na farko a same ka da tsoro sannan a same ka da sa'a malaci wa hadha huwa alwajib wa huwa an-nafi wannan shine wajibi kuma shine an-nafi mai amfani وبه تحصل السعادة دائر شني أكن سام الربوتة ويخشى على العبد من خلقين رذيلين كما أكن جيم باوى صورا هالاي قدابيو ما سموني أنا جيم باوى صورا هالاي قدابيو ما سموني أحدهما دائم قدابيو أن يستولي عليه الخوف a samu tsoro ya mamaye sai ya haye shi gaba ɗaya hatta ya kunuta min rahmatillahi wa rauhi har ya kai ma ya yanke tsammani daga rahamar ubangiji da jinkas ba a san haka wannan laifi ne mai muni ya zamanto tsoro ya mamaye ka wanda har zai ja ka zuwa ga yanke tsammanin rahamar ubangiji da jinkas karka ganin kawai shi ke mun riga mun halaka mu da muka yi kaza mu kuma muka aikata kaza mun yi hoshi mun yi kaza mun yi sata mun ji haƙƙin mutane kai dai kawai mun san dai can da amma kuma mu kasance kaga yayi ya yanke tsammani daga rahmar ubangiji ba a san haka duk laifinka duk muninka duk munin ababin da kake aikatawa kar ka manta da rahmar ubangiji tuba zai karɓi tubanka da yana abin da kake aikatawa zai karɓe ka yahi maka kuma ya tsamar da kai game da abin da kake jin tsoro yanan mai muni daga cikin guda bin ya kasance tsoro ya mamaye ka gaba ɗaya ta yadda zai sa ka yanke tsammani game da rahamar ubangiji afsani abu na biyu daga cikin munayen halaye guda biyu da ba a sama ta yi sifanta da so an yi tajara bihin raja hatta ya amana min makarillahi wa ukubata ya zamanto sarai ya karɓi mutum ya sashe da shi ya haɗe da shi ya makwabce shi sosai ta yadda zai amuntu daga makarin ubangiji da azabas ya amuntu daga azabar ubangiji ina fata mun gani sarai ya mamaye shi gaba ɗaya ya rika ganin ƙofofin Allah na rahama buɗe suke kullum Allah mai rahama ne mai jin ne babu a kakko damu hakan sai ya sa shi ya amuntu da mi daga azabar Allah sai rika ganin kai la'ayar sai ya amuntu yana amuntuwa da azabar Allah sai ya halaka ina fata mun gani famata galabat bihi alhalu ila hadha faqad dayya wajib alkhawf a duk lokacin da bawa wannan halin ya mamaye sa ya kai makura game da shi faƙar dayya a wajibal khawfi to ya batar da wajibin tsoro da ake so ya samu kanshi a kai tsoronka da Allah kare gadar makami yanke tsammani daga rahamarsa ya walakanta wajibin tsoro warraja'i da kuma mi sa rai haka sa ranka ga Allah da ni'imarsa kai sami ka amintu daga makararsa allazaini waɗanda su bin nan kuma min akbari usulit tauhidi wa wajibatil iman su bin nan da kake gani tsoro daga Allah da sa rai a nan take ababe ne guda biyu daga cikin manya-manyan asillan tauhidi da wajibban imani sa rai da mi da tsoro a nan kana jin tsoron ukuba sannan kana sa ran mi rahamar ubangiji jin tsoron Allah da kake yi sai ya sa ka nisanci aibkawa cikin kurakurai da laifin da zai sa Allah ya kama ka sarar rahamar ubangiji da kake cewa za ka same ta hakan sai sa ka dage ka zame wurin bautar Allah da aikata dukkan nau'ika na da'a domin ka cimma rahamar ubangiji kare ya kasance kai kullun tsoro ne gabanka da zai sa ka yanke tsammani daga rahamar ubangiji kare ya sa kai kullun sare ne a gabanka da zai sa ka amuntu daga azabar ubangiji ba wani wanda zai amintuwa daga azabar ubangiji shi mutum da yake tababbe ne ya rika ganin kawai la'ayya launi Allah ke shi mai kare وللقنوط وللقنوط وللقنوط من رحمة الله واليأس من روحه سببان محظوران ما لتي يا تبتا yanke tsammani daga rahmar ubangiji da yanke tsammani daga jin kansa sababi guda biyu mahzurani da ake tsoratarwa game da su ahaduhuma ɗayan guda biyun sababin an yasrifa al'abdu ala nafsihi bawa ya dinga aikata banna akan kansa ya dinga aikata laifuka wa ya tajarra ala al-maharim ya dinga kutsawa wurin aikata laifuka na haramun fa yasirra alaiha ya tabbata ya dawwama akan aikata haka wa yusammima ala al-iqamati ala al-ma'siyah ya dage wurin tsayuwa akan saban Allah يقطع طمعه من رحمة الله كما ينكي ينكي ينكي قدينسا daga rahmar ubangiji لاجل انه مقيم على الاسباب التي تمنع الرحمه saboda ya tsayu akan sababban da suke hana rahmar ubangiji wannan ba abin yabo bane ina fata mun gane ya kasance mutun na ta aikata sabo yana ta aikata abin da Allah ya haramta ya dawwama akan haka ya kurumce wurin tsayuwa akan sabo ya yanke tsammanin rahmar ubangiji saboda yana ganin cewa mai laifi ne shi saboda yana ganin yana abka ma duk wasu sabubba da suke sa a hana mu mutar rahmar Allah kare yayi haka fala yazalu kadhalika in ko bawa ya kasance akan haka ba zai gushe akan haka ba hatta yasira lahu hadha wasfan wa khuluqa har sai hakan ya kasance mishi sifar shi ce da kuma ɗabi'arsa da halayensa laziman masu lazimta shi wa haza ghayatu ma yuridu shaytanu min al-abd to wannan shine makura abinda shedan yake so bawa ya abka a ciki ina fata mun gane ya kasance mutum yana ta aikata zunubi yana aikata sabo ya kurumce bai ji bai gani cin haram shine mamaye kudin mutane shine fashi da makami shine ta'addanci shine zina shan giya shine komai na zunubi da mamaye kudin ƙasa kudin al'umma musulmi gaba ɗaya shi ne hakan sai ya sa ya rika ganin cewa kawai shi ke mu babu wani wani abu shi ke wanda marage mun abka cewa ga halin ai babu ma tsamanin wani ina ba mu da wani makoma sai wuta gobe kaya kaga in yi haka sai zama to hakan sifa shi ce mai lazimta shi hakan kuma sai kasance ɗabi'arsa ce mai lazimta shi ko da yaushe to hakan ba zai sa ya dawo ba bale ya tuba Allah ya karɓi tuban shi kar ka dubi girman laifinka dubi girman wanda ke karɓar tuba yana yafe zunubai she kamata ka haka ina fata mun gaya yau kar ka yarda haka ya faru gare ka hakan sai ya sa shedan ya sami yadda yake so game da kai malace fa mata wasala ila hadha al-hadd a duk lokacin da bawa ya kai wannan matakin na yawan aikata zunubai har suka kasance masa a matsayin siffa da ke lazimta shi ko da yaushe dan ganin cewa yana aikata zunubai har ma yana ganin kofofin rahama sun kulle a gare sa to duk bawan da ya kai wannan matsayin lam yurja lahu alkhair to wannan ba a mai tsammanin wani alkhairi illa bi tawbatin nasuhin wa iqla'in qawi sai da tuba ingantatta tuba ta gaskiya da kuma fidda waɗannan zunubai ya rabu da su kuma rabuwa mai ƙarfin gaske wannan lokacin sai a sa ran alheri tattare da shi amma in ba haka ba irin wannan mutumin da ya kai irin wanga matakin yana ganin cewa zanubansa sun yi yawan da shi kenan ya riga ya halaka ba shi ba wata rahama don haka zai ci gaba da aikata zanubai yana ganin ma kawai makomarsa wuta ce ba a tsammanin alheri tattare da shi sai lokacin da ya tuba mai kyau sannan ya rabu da wannan aikata laifin rabuwa ta gaske mun shi ko daga cikin sabubban da suke tabbata game da dukkan mutanen da ya yanke tsammani game da rahamar ubangiji sai na biyu athani ma da ce na biyu an yaqwa khawfu an yaqwa khawfu al-abd bima janat yadahu min al-jara'i tsoron bawa yayyawa ya daɗu saboda abin da hannayensa suka aikata na munanan laifuka wa ya da'afa ilmuhu bimalillahi min wasi'ir rahma kuma ya kasance iliminsa ya raunana dangane da abin da Allah yake da na yalwar rahama wal maghfira da kuma gafara wa yadhunna bi jahlihi ya dinga zato ta hanyar jahilcin shi annallaha la yaghfiru lahu cewa Allah ba zai gafarta masa wala yarhamuhu kuma ba zai ji kansa ba walau taba koda ya tuba wa ana bai koma ga Allah wa tad'ufa iradatuhu sai kuma iradarsa ta raunana fayai asa min rahma sai yanke tsammani gaba ɗaya daga jinkan Allah wa hadha min al-mahadhir ad-darrati an-nashi'ati min da'f ilmi al-abdi bi rabbi to wannan yana daga cikin ababen ban tsoro masu cutarwa da sukan taso a sanadiyar raunin ilimin bawa game da Ubangijinsa. Wa ma lahu min al-huquq da kuma raunin sanin bawa na abin da Allah yake da na haƙoƙi wa min dha'fin nafsi kuma yana faruwa ne saboda raunin zuciya wa ajziha da kasawarta wa mahanatiha da walaqantat falau arafa hadha rabbahu da a ce wannan bawan ya san ubangijinsa lam yakhlud ila al-kasal to ba zai karkata zuwa ga kasala ba la'alima anna adna sa'yin kuma da ya san da cewa mafi karamcin aiki yusiluhu ila rabbih zai hada shi da ubangijinsa wa ila rahmatihi da kuma jin kansa wa judihi da kyautarsa wa karamihi da karamcinsa jahiltar Allah da raunin sanin Allah shike gadar da haka har ka ganin cewa Allah ba zai yahi maka ba Allah ba zai gafarta maka da a ce ka san Allah ka san haƙƙin Allah da irin yalwa ta rahmar Ubangiji da sai ka ga wani aiki ɗan kaɗan da ka raina ya kai ka zuwa ga samun Ubangiji da haɗuwa da shi da samun rahmarsa da kyautarsa da karamcinsa. Malace walil amni min makrillahi aidan sababani muhlika. Mun ji yanke tsammani daga rahmar Ubangiji ko? yanzu amintuwa game da azabar ubangiji ita ma tana da sababi guda biyu masu hallakarwa amintuwa game da azabar ubangiji karka ganin kawai ke lafiya launi haba mun sha babu wani abu kai Allah nan mai tausayi ne mai rahama ne dan haka kai babu wani abu kawai karka ganin kawai ka aminta to yana da sababbai guda biyu masu hallakarwa ahaduhuma na ɗayan su i'radul abdi anid dini wa ghaflatihi min ma'rifati rabbih yakan sa bawa ya karkata ya ba da baya game da addininsa wa gaflatihi kuma yakan sa bawa ya samu kansa cikin gafala rudu amma ma'rifatu rabbihi game da sanin ubangijinsu wa malahu min alhuquq da kuma rashin sanin abinda ubangiji gare shi na haƙoƙi kullum idan mutum na ganin cewa kai lahiya launi sallolin da muke su azuminmu da komi sadakokinmu kawai an sha an wuce to hakan sai ya sa mutum ya samu kansa cikin kawar da kai daga barin addini ya yi rauni ya rika barin wasu abubuwan da ya kamata a ce ya yi su ya samu kansa cikin rudu da gafala game da ubangijinsa game da haƙoƙin ubangijinsa wata hawunuhu bi da kuma attahawun kinsa game da haka ya zamanto kama ya samu rauni game da haka fala ya zala mu'ridan to ba zai gushe ba ko da yaushe yana bada baya ghafilan kuma ya zamanto gafili muqassiran anil wajibat ka ganshi yana taksiri baya cika abin da yake wajibai ne munhamikan fil muharramat zaka ga yana fadawa cikin sabo hatta yadmahilla khawful lahi min qalbihi har sai tsoron Allah ya shafe daga zuciyarsa ina fata mun gane saboda ya amince yana ganin cewa kawai kai lafiya launi mun sha kawai ba wani laifi ba dai muna abubuwan game da alheri ya lahiya da wani ba zai gushe ba yana haka sai kaga yana sakaki game da wajibai sau da na ganin mun tsira sai ka samu yana fadawa cikin abin da yake haramun ne saboda sare ne kawai gabansa yana fata mun gane to ba zai gushe ba yana haka har sai tsoron shi na Allah ya shafi a cikin zuciyarsa wala ya baqa fi qalbihi min al-iman shay'un har sai ya zamanto babu wani abin da zai rage a cikin zuciyarsa na imani لأن الإيمان سوى شيء إيماني يحمل على خوف الله وخوف عقابه الدنيوي والأخرى سوى شيء إيماني يكن دوكمة أكن جن صوران الله da tsoron azabarsa ta duniya da ta lahira wannan shine ɗayan abubuwa guda biyu da suke hallakarwa game da amintuwa game da azabar Allah as-sababu thani malaci sababi na biyu an ya kuna la'abdu abidan ya kasance ga bawa abidin mai yawan bauta ne jahilan amma jahili mai ya kai yawansu a cikin al'umma annabi sun fi komi yawa ga sallah ga sadaka ga zakka ga aikin hajji ga umara amma jahili bai san addininsa bai san ubangijinsa bai karanci addininsa ya ɗauki addini kawai abin kwaikwayo ne ba zai tsaya ba ya san shi ya san yadda ake yin shi ba zai tsaya ya karance shi ba ga bauta amma jahil malaci an yakuna al'abdu abidan jahilan bawa ya kasance mai yawan bauta ne sannan jahil mu'jiban bi nafsi sai ya dinga birge kansa ina fata mun gane ababan nan da yake na bauta jahili ne ba amma sai ya rika ganin kai su sun riga sun tafi akwai na filfili akwai sarin akwai kaza akwai kaza sai dinga mamakin kansa magharuran bi amali bi amali sai dinga ruduwa da aikin nan da yake fala yazalu bihi jahluhu hatta yudilla bi amalihi wa hatta wa yuzilu al-khawf an ba zai gushe ba akan wannan hali na jahilcinsa har sai ya dinga alfahari da aikinsa har kuma tsoro ya gushi a cikin zuciyarsa wa yara anna lahu inda Allahil maqamat al-aliya hamma ya rika ganin cewa yana da wani matsayi na musamman mai girma a wurin Allah fa yasira aminan min makrillah hakan sai yasa ya amuntu daga azabar Allah an gane ko muttakilan ala nafsihi ad-da'ifa ya dogara akan zuciyarsa mai rauni al-mahina wala kantatta ko kasassa wa min huna yuqzalu wa yuhalu bainahu wa bainat tawfiq anan ne za a kaskantar da shi a shiga tsakankanin shi da samun dacewa ina fata an gane idh huwa alladhi jana ala nafsi saboda shi ya jawo makansa shi yemi shi ya jawo makansa ina fata mun gane saboda jahili yana rubuwa da abin da yake na bauta yana ruɗuwa da abin da yake na ayyuka alkhairi tare da cewa shi ya jahilci aikin da yake aikata nawa ne daga cikin al'umma annabi ba su iya sallah suna da yawa suna da yawa kuma ba zai je ya koyi wannan sallah kuma ga masu koyar da sallan nan me ya kai yawansu amma ba zai ba da lokacin shi duniya ta sha mai kai al'amura sun dame sa ya sa su su ne a gaban shi bai ba da lokacin shi wurin ya koyi addini shi sallolinsa kawai ke bai iya su wala da dama daga cin al'umma annabi za ka gani daidai da fatiha wala bai iya ta fatiha kai ba wai wanda ba ma wanda ake tsammani masu ganin cewa su ma malamai ne bal liman mai a masallata za ka ga wallahi ba su iya fatiha da kyau nan daga cikin limamin in za ka kirga mai kurakuran sai ka same shi da kuskure goma sama da goma a cikin suratul fatiha kuma liman ne ya kame ya rike wuta ya kama jikinsa ba zai je karatu haka wannan ruduwa ce ruduwa ce wannan don da ya raga an dora ka an baka kambe na malimta to shi kenan in ka rike wannan kamban da wannan suna ka haye wannan kujera ka dinga limanci kana ba da fatawa wallahi yana da wahala ka dawo ƙasa yanzu karka neman mai neman ilimi shi yasa suka ce ta'allamu qabla an tasawwar ku nemi ilimi tun kafin ku koma jagorori zan ku ne gaba gaba dan ka shiga gaba fa tun kafin ka nemi ilimi yanzu yana da wahala ka dawo ƙasa ka zo ka rika ɗaukar ilimin a wurin wanda kana tsammanin ka fi su ko kana jin tsaron mutane su ka malam ne kuma yana karatu tare da mu cikin sahun mu cikin fagen mu ashe shi ma yanzu ne yake koyan abu to shikenan hakan sai hana ka ka dawo kai karatu sai ka ci gaba kana jagorancin mutane da jahilci ka rudu da kanka hakan sai sa ka amintu daga azabar ubangiji bai dace ba yan uwa musulmi bai dace ba ka jahilci addininka bai dace ba a ce ba ka da wani lokaci ɗaya da ka keɓance da za ka ji ka koyi addininka amma kana da lokacin da za ka yi kasuwanci tun da sa ya haddare kana lokacin da za ka tafi daji wurin neman abinci kana lokacin da za ka yi bulaguro duka amma ba ka da awa ɗaya da ka hudu da za ka je ka durkusa da ka koyi addininka me yasa ka ba da kai game da koyon ka ba da baya game da koyon addininka wannan shi ke nuna ka zaɓi rayuwar duniya sama da me rayuwar lahira ka diba yanayinmu ka gani yanzu ka diba halayenmu ka gani yanzu kowa ya ba kanshi shaida ya gani tsakaninmu da Allah wane ne ke zuwa makaranta da ya koyi addini shi wane ne ke zuwa ruwa darasi ko wata muhazara ko wani abu ne ya koyi addini shi suna da karamci a cikin suna da karamcin gaske kai ka ce sauran ba a wajabta musu yin haka wani magabaci ke cewa an zo cikin kasuwa aka rasa inda mutane suka yi ka kabba kuwa cikin kasuwa mai ke faruwa aka ce ai malam wane ya zo a wancan lokacin sun ta himi neman ilimi da karatu mu yanzu idan ka ga dandazon mutane sun kai miliyan ko duba bai kaza me ya faru wani ya ga zinariya wani ya gami zinariya Allah ya da a ci yanzu nan waje wani ya tuntube da wani abu a tonu zinariya ko wannan gidan sai an ka iko a tsare shi yau liman kwana wurin ga nasa zai zama to tashi haka za a kwana ana tsaiko yana sa rai sami mai duniyan nan to ina ma da a ce haka muke neman lahiran mu a yadda muke duniya ko sama da haka me zai hana mu samu ɗaukaka me zai hana mu samu tsira me zai hana mu samu ƙarfi akan makiyanmu da 'yan adawa amma mun lalace mun lalace mun sanya duniya gaba akan lahira kuma duniyar nan fa kasassa ce fa duk fitina ka duk jarabu ka duk iya sammakon ka baka wuce abin da Allah ya tsara akan duniya karka damu fa an riga an kasa ta abin nan da zaka samu shine ba zaka wuce shi ba har ka mutu abinda ko baka samu ba duk fitinar ka duk jarabar ka da iya sabkon kwalla ba za ka same shi ka dai tashi nema to in ka san haka duniya take me zai hana ka samu ka sa addinin ka me zai hana ka karance shi tsakani da Allah me zai hana ka me zai sa ka rudu da ita bayan ka san an riga an kasa ta tun kana cikin cikin mahaifiyarka kafin a haife ka ana busa maka rai baka wuce wata hudu cikin cikin mahaifiyarka ake turo mala'ika ko bi hasabi رزقه وعمله وأجله وشقي أم سعيد أنا ملائكة زي زي أربط قومنك aikin da za a yi in yazo duniya za a rubuta wannan aikin kuma shine zakai ba ka ketare shi wallahi arzikin da zai samu kaf ruwan da zai sha da abincin da zai ci da abin da zai mallaka an riga an rubuta dan wuta ne ko dan aljanna ne an gama kai za ka zo bisa teran ne ka yi aiki kawo to in ka san da hakan dan yau za ka rudu da ubangijin ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayi suratin ma sha'a rakkabak kalla bal tukadzibuna bid-din kuna karanta addini ne kawai baya da girma a cikin zakatan ku wallahi Allah ya kiyaye mu kare wallahi neman ilimi wajibi ne mun san wajibi ko abinda in baka yi shi ba kai sakaki game da shi sai an azabtar da kai gobe alkiyama sai an azabtar da kai wajibi ne ka nemi ilimin addini talabul ilmi talabul ilmi faridatun ala kulli muslim neman ilimi wajibi ne akan kowane musulmi dole ne cilas dole ka iya sallah dole ka yi azumi ka san in sallaka ta rikice me mafata a cikinta azuminka ya yake zakkaka ya ake fidda aikin hajjinka da umarka da sauran ayyuka na da'a zamantakewa kasuwanci ma dole ka san shi duk wanda zai bude shago ko dinga harkar dukiya dole nemi ilimin kasuwa in baya haka ba ba zai yi kasuwan na ba cikin alkhairi duk wanda ya jahilci hukuncin Allah cikin abu to zai abka ma abin da Allah ya hana cikin wannan aiki nawa ne daga cikin kasuwa suka karanci babin riba bale su kiyaye riba galibin al'ummanmu ma a yi wallahi mafi yawansu riba suke ci duk masu alaƙa da bankin nan mafi yawansu maciya riba ne wasu sun sani wasu ba su sani ba wanda ba su sanin ba sun ƙine masu sani don ba sa ma son su sani don kasa samu kansu cikin damuwa da takwara ka san da cewa kuma mutane da ba su su zo wurin wa'azi don kasa ji hukumcin abin da suke aikatawa bai ma she ba bale mi ya ji subhanallah yanzu riba ta yi yawa cikin al'umma mafi karamcin laifi daga cikin laifukan riba mafi karamci daga cikin sau shi ne karamin zanubi na mai cin riba shi ne ya sadu da ma'aifiyarsa amma yau kusan riba ta zan halal saboda yawanta saboda yawanta mutane riba kawai suke ci je a dibi gidan shi wani da gangan ma yake zuwa a cikin wata unguwa ya kera gida ya sai wani gida ya gyara sa a masa balar ai balar ki wannan gidan ya je banki ya bada su an ba sa makudan kuɗi je yana harkokinsa akan balar kin wannan gidan kuma kowa ya san alaƙar banki da mutum lokacin da ka ɗauko bashi ka ba da balarkin wani gidanka kahin ka biya za a baka lokacin biya kowa ya sani idan lokacin biyan nan naka ya kai baka biya ba za a kiro ka ana biyar ka bashin farko kuma jinkirin ka ma bashi a ƙaratta ba maka bashi akan na farko fin nihaya sai a cinye wannan gidan kuma ana biyar ka bashin kiman wannan gidan sai kaga mutum ya gudu libya wani ya shiga algeria ya tsere ya bar iyali sai ta talfon ko daga baya ne mutattara su yana azan ne ya tsere duniya ya tsere ma Allah gobe alkiyama ko mutum ya zo shagonka ya ce ton biyar nake so na shinkafa ko goma sai a buga lissafi ton biyar ko goma na shinkafa zai kai miliyon kaza misali ya ce miliyon biyar misali ne sai cuto ba ni miliyon hudu na sai da makashi waiwayo ne za a mawangin su riba ce karara kama a baka bashin miliyon nawa ne misali a baka bashin miliyon hudu kai ka kawo nawa biyar ko shida eh to dukansu mana ba abin da ya kawo ma al'umma haka sai jahilci da nisanta ilimi da nisanta Allah maɗaukakin sarki shi sa kuma rayuwa ba za ta taba albarka za ta albarka ba wallahi ba ta albarka sam za zo ai ta wahala cikin rayuwa bal ma Allah sai ya baka arzikin kuma ya jarrabe ka da wasu cututtukan da za su cinye wannan arzikin karshe arziki ya kare barka rashin lafiya har a dinga neman ma taimako ka mutu kaskance kuma a kama ka akan laifin da kake aikata nawa ne daga cikin mutanen da sun tara dukiya yau ba su iya cinta sau da likita ya musu sharaɗin ga ababai mafi daɗi kuma an haramta musu ci sai da a dinga mashi kuhurar dawa da kunun dawa yana ci hukuma ce eh mana kuhurar dawa kunun dawa wanga dawa da ake ba awaki likita ya ce kare ci datse kare ci kaji kare sha ji salati ma kare ci sai hora da wani abu kawai shi rayuwar maleji ne ke cikin kuma ga dukiya mai yawa kuma yana ta tara ta ba ya zan abduddina bawon kudi ta haka wallahi al'umma mu fargaba mu makamma nasiha mu koma makaranta duniya abu ɗeta don allah ya ce a neme ta amma karta mantar da mu da mi lahiran kowane ɗaya daga cikin mana yana da ajalin shi ko ba haka ba wa sani ma wani daga cikin mu an shi ma zai mutu ko gobe kowa na da ajalin shi kuma ba wanda ya san yaushe ajalin shi zai cika boye shi da aka yi akan baka sani ba ni'ima ce a gare ka da za a bayyana maka ajalin ka yana ka shiga uku ina fatan mun gane hankali bai ƙara kwanci in ka san yaushe zaka mutu sai aka boye maka shi saboda hikima dan a baka dama ya aikata aiki alkhairi dan baka san yau zai zo maka ya kasance kana shirin tana zo maka shikenan a wuce da ka je makaranta je karatu je darasi a san ilimi a san yadda ake bauta ma Allah a bauta mashi cikin ilimi da sani karka bauta ma Allah bisa ga jahilci bautar Allah akan jahilci zai sa ka rudu akan yi ba wallahi akwai wani haƙƙiya mu ne da ke kuma kullum jahili ne fitik kuma yana da ƙoƙarin wannan kullum sai ya tashi dare ya kiya mulle amma bai san addini shi bai iya fatiha kaga mutum da ibada da kama jiki kullum yana sahun gaba ayi ayi ya bada sallar liman ya ki zawa sau yana da kamala ya kiya bale in sallar bayyana ce ayi ayi ya kiya yana da taurar in ta sirri ce sai ya sheki da an zo magarba ce na ɗazin na ya zo an duba ba ya ce wallahi ba ya bada sau da jin tsoron ya karanta fatiha ku gano bai iya fatiha ta sha faruwa haka a cilasta ma mutum a cilasta sai ya shiga yana karanta fatiha a ita neman tsari da Allah fatiha ma bai yi kaga wanda bai iya fatiha bai yana da sallah Allah bai da sallah Allah ke shi mu kare kaga mun ja lokaci sosai nan zamu dakata abuna ku fada daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure kuma kuma insha Allah ya fi mana assalamu alaikum